أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلنا لك قلنا بسم الله الرحمن الرحيم لا يبجي يعني نظام تاسي وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta tara ga watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai lissafin da sara yan misha yau muna ashirin da shida ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida bayan allah suna ci gaba da kawo gudunmawa a wajen tafsiri wani addu'a allah ya saka musu da alkhairi in ba ku manta ba jiya wani bawan Allah ya ba da gudunmuwa ta miliyan goma wa kwamitin marayu. Allah ya saka masa da alkhairi da sauran yawa duka da suka taimaka. To a yau kuma akwai garba Muhammad Sadiq. Garba Muhammad Sadiq ya yi ko marayu gudunmuwar kudi naira dubu ɗari biyu. Allah ka saka masa da alkhairi. Allah ka yi dukiyarsa albarka, Allah ka yi rayuwarsa albarka, Allah ka kula da ‘ya'yansa idan sun zama marayu. Ya Allah ka sa kamarin sanar da ya shiga kamari ya zama lambu daga cikin lambun aljanna. Kar ka bar kamarin sa ya zama rami daga cikin ramukan wuta. Da mu da shi duka Allah ya azurta mu da kwamtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aljanna fi dausa ran tashin alkiyama. Mustapha Musa ya aiko marayu gudunmuwar kudi naira dubu ɗari kuma ya ce da Allah a sa ƙanwasa addu'a Allah ya bata miji na gari Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya dukiyarsa albarka wannan zumunci da ya yi har ya
ga ya kamata ya sadaka wa marayu ya tawassuli da shi domin biyan bukata kuma bukata ta alkhairi shine kanwarsa samu miji na Allah ya bata miji kuma mijin ma ya bata nagari ya Allah ka tausaya wannan baiwar Allah ka bata miji ya Allah ka bata mijin aure kuma yanzu ka bata miji ka bata mutumin kirki ka bata wanda zai rike amanar aure ka bata wanda zai kula da amanar aure kuma idan zaka bata ya Allah karka bata marowaci Allah karka bata dan kam kam kyakkyam kam wanda baya ma da kudin data balle na anko Allah ka bata mutumin kirki ka san zai daga zama na gari mata inda ma ka dan bada to akwai akwai matsala daga garin za a koma na kauye ba na gari ba na akwai hajiya fatima abubakar ta aiko mana gudunmu naira dubu hamsin kuma ta ce tana bar addu'a ga yan uwa musulmai zuwa ga iyayenta da iyalanta ya Allah iyalanta Allah ka musu albarka Allah ka tsare su daga kowane irin sharri ka hada su da kowane irin alkhairi musibu da fitintunu na zamani Allah ka tsare su baki daya iyayenta kuma in suna da rai Allah ka musu albarka in za su cika ka sa su cika da kalmar shahada idan kuma sun riga mu Allah ka nuna kabarin su da rahama akwai Haruna Shehu Abdullahi da Umaru Shehu da Ibrahim Ahmad Muhammad da Yakubu Ibrahim su ga kuma marayu gudumar kudi naira dubu hamsin hamsin ne jumla naira dubu ɗari biyu ya Allah waɗannan ka kwashe su gaba ɗaya ka zuba aljanna ta zo siya ubangiji wasu bayan Allah su bakwai su ga kuma marayu gudumar kudi naira dubu talatin talatin jumla dubu ɗari biyu da goma ya Allah muna roƙonka waɗannan bayi naka Allah ka azurta su da makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam farin jaka da fidahu abi wa ummi aljanna ta zo sura tashin alƙiyama tare da mu baki daya Bala Musa ya aiko mu rayu gudunmuwar kuɗi naira dubu biyu ya kuma ce a taya shi da addu'a Allah ya raba shi da bashi ya Allah ka raba Bala Musa da bashi basuskan da ake mishi Allah ka bashi ikon biya Allah ka buɗa masa ƙofofi na halal da zai biya waɗannan basuka da ke kansa Allah kar ka bari ya tafi kabari da bashi a kansa Allah ka bashi ikon biyan su baki daya akwai wasu bayan Allah da suka aiko da gudunmuwar dubu ishirin ishirin su biyar naira dubu ɗari kenan ya Allah waɗannan maha kwashe suka sa aljanna fito sana tashi har kiyama masu naira ɗari zuwa dubu biyar sun ba da gudunmuwa yau dubu ɗari biyu da ashirin da tara da ɗari biyar ya na duka kasan su da su da waɗanda muka ambata a baya duka Allah ka raba su da talauci Allah ka bude musu ƙofofin arzikinka ya Allah ka azurta su da zuriya mai albarka mutanen masallaci sun aiko da naira dubu ashirin da uku da ɗari bakwai da hamsin ya Allah duk wanda ya ba da kwandala a nan masallacin da taimako mana ya Allah duka kasan su Allah ka gafarta musu Allah ka musu albarka Allah ka sa suna cikin wanda za a yanta daga wuta zuwa aljanna cikin wannan wata na Ramadana. Jumlar da aka samu gudunmuwa na marayu a yau, Naira miliyan ɗaya da dubu ɗari da goma sha biyar da Naira hamsin. Allah ya saka wa kowa da kowa da alkhairi. Akawun na marayu Jibius Offers akawun shi ne 300 3753 zan maimaita 00045537553 banki jais bank account name jibiris opens and less privilege foundation abuja na ana raba ina maka kwana
وآخرون مرجون لأمر الله إما يحجبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم mun ji wannan modibo والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون an samu wani munafiki a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan kamar a garin Madina an rage ƙara wannan a garin Madina wani munafiki ne na inanaha
ba ƙara ana ce masa Abu Amir Ar-Rahib Al-Fasik Abu Amir bai da abokin gaba a duniya kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rade yana gaba da Allah ya rade yana gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to lokacin da manzon Allah ya hijira ya dawo Madina sai ya ga cewa zama bai gaishe ba a cikin garin Madina mutane suna kuka da zai ɗauki mataki da sai ya ga bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato munafiki munafiki ne yaya zai yi sai ya samu wasu munafikai yan uwansa da wasu masu rauni a imani su goma sha biyu ya ce to mutumin nan ba za mu bari ya zo ya kwace mana gari ba dole mu dau mataki a kan shi ga ya daga shigo sama wanda ake zance sai shi a garin to amma yanzu za mu yi masallaci za mu gina muna da bukatar mu samu santa amma ya za mu mu samu santa shi ne mu gina masallaci tun da addinin musulunci yana so a gina masallaci to masallacin zai zame mana camouflage a zahiri masallaci da ana sallah amma karkashin ƙasa santa ce da zamu rinka yin taro muna tattaunawa muna yin tsare-tsare muna yin strategy yadda zamu ga bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ga yadda zamu iya harkar da shi shi kenan sai su gina masallaci masallacin baya da nisa da masallacin kuma baya da nisa sosai sai suka ce to amma masallacin nan namu ba zai karbu ba sai idan mun bi hanyar da zamu bi mun yaudaro annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi sallah a masallacin idan annabi ya yi sallah a masallacin aka ga yanka musu rago ko akwai wanda zai ji tsoro ko shayin zuwa ya sallah masallacin da annabi da kansa ya je ya sallah masallacin babu shi za suka bukaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bude musu masallaci shi yasa za ku ga ina gina masallatayya sai a nemi wani mutum mai daraja ko sai a gaice shi domin ya zo ya jagoranci mai bude masallacin domin jama'a su rage cewa wannan masallacin fa wuri ne na ibada da za a bi Allah da manzonsa a wajen ibada a ciki to dabarar da suka yi kenan suka ce to amma akwai matsala matsala ita ce shi masallacin Quba sanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka zuwa Madina a Quba ya fara ajin sabbi a ina a Quba kuma a lokacin da aka gina wannan masallaci da kuma ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla a masallacin sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara so Madina bayan ya ƙara so Madina ko sannan aka gina masallacin sa na ina na Madina na Madina shi masallacin Quba sai da aka fara gina shi kafin a gina na Madina na'am
ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana girmama masallacin Quba hatali duk sati annabi sai ya samu lokaci da zai je masallacin Quba ya sallah wata rage tafi akan abun hawa idan babu abun hawa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha takawa da kafa tun daga masallacin sa na Madina har zuwa masallacin Quba ya je ya sallah ku kalli distance da ke tsakanin masallacin Madina ku da ke zuwa aikin hajji da umra da masallacin Quba idan za mu je da yara Quba muna iya zuwa da kafa babu zuwa da kafa da me muke zuwa mota mota ake dauka haya domin a kama hanya ce kai ta kai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace man tawabba fi baitihi thumma ata masjid quba fa salla fihi salatan kana lahu ajrul umrah duk wanda yayi alwala daga gidansa wata ruwaya ban ta dahara fi baitihi wanda ya tsarki daga gidansa wata ruwaya ban ta wabba fi baitihi wanda ya alwala daga gidansa da gidansa zama daga gida ko alwala ya taho masallacin uba ya yi sallah ko wace irin sallah ce ko sallar na fida ya raka biyu ko ta yi tilbanci to ya fida ko sallar farilla fa sallah fihi sala annabi ya ce za a bashi lada kamar ya je ya yi umra saboda kawai ka je masallacin uba ka yi sallah to ga wani masallaci can an gina daga baya wanda zai zama kishiya ga masallacin guba ai jama'a ba za su kai masallacin ba amma in an gaya cewa annabi ya zo ya yi sallah a masallacin jama'a za su kai masallacin kuma za su karba ba za su karba yanzu da duk mutane gaba ɗaya masallacin kuma suke zuwa suna sallah yanzu zai zama azaba guda biyu wasu su tafi kuma wasu tafi na wasu tafi wannan sabon masallaci da aka gina wanda zai fara gane karatun gane
ya ce to daga nan sai mu rinka ba su tarbiyyar gaba da annabi muhammad tara sallah mu cusa musu kabilanci mu tura mu cusa musu aqidar fako da dangane ha ina abin da ake so a cusa mana yanzu aqidar fulani da hafsawa ba fulani ya kare fulatanci ba wajen kuma ya kare ne ya gane hausa duk sharri munafikai ne to wasu hujjoji za mu bai wa annabi har ya za ya zo ya bude wannan masallaci abu an da yake munafiki ne sai ya tsantsana musu abin da za su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanda suka zo su je ci annabi je abu da masallaci ne sai ya daidai shi kuma annabi ya shirya zai fita tabuka ya shirya zai fita tabuka su da suka ce ya rasu lalla akwai masallaci da muke gina kuma mun kammala dalilin da ya samu gina wannan masallaci ya rasu lalla akwai marasa lafiya uba ta girma sai shi gari ya girma akwai marasa lafiya akwai masu rauni akwai tsofaffi akwai mata wanda suna son zuwa masallaci amma masjid kuma ya musu nisa wannan ya sa ba sa samun jami'i suna suna gidan jinsu shi yasa muka ce bari mu gina wannan masallacin shi kuma ta wannan gefen kusa da jama'a yadda wanda ba zai samu damar zuwa kuma ba ko ya hango zai makara ya rasa sallah a can idan ya zo na zai samu sallah an tsara bako da al'umma kusa da masallaci dakin Allah ta ji muna fa suka ce ya rasu da wannan shi ne da zai samu gina wannan masallaci muna da ƙwarsa ta zo ka bude mana masallacin kuma ka yi addu'a ka sa wa masallacin albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu matsala masallaci ai abin da ake so ne amma da yanzu kun ga na gama shiri zan tafi tabuka to babu lokacin zuwa bude masallaci yanzu sai dai ku hakuri idan aka je tabuka aka zama gwagwarmaya aka dawo to ko daga nan sai mu zo mu gaya za a yi magana bude masallaci suka matsa suka matsa annabi ce musu a babu lokaci ku mana musu to daga nan sai koma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wasallam ashe bai sani ba shi abu amir a lokacin da suka kama hanya suka je tabuka ko sai ita tabuka na ga muku tana goda da kasar rum tana goda da me kasar rum to shi abu amir ba tabuka je ba shi rum je ya je samu sarki rum na wannan lokaci ya ce to kaga an rubuta tun bata kai da ciyawa ba yanzu muhammadu tun kana jin motsin sa a madina a makka ya zo ya ci madina to yanzu ka ji shi har ya kawo ta buga ya zo don da bakin bodarsa to wallahi in muka ɗauki mataki muka hana shi muka tare shi ba zai tsallako boda ƙasa ka zai kama amma idan muka hada ƙarfi da ƙarfe tare da kai to za mu iya tare wannan lamarin da ya tinkare mu mu duka dama an ce maƙe maƙeyinka masoyinka ne tun da annabi maƙeyinsu ne su duka yanzu su sun zama mai sun zama soya tsakani abu amin mai kake so mu bata ya ce gudunmu sojoji nake so ka bani waɗanda suke ƙwararru a musu training amma ba uniform za su sa ba za mu shigo da su mun tara da gida da za mu aje su za su rage safarin kaya ne su rage zuwa masallaci ana sallah da su tun da sabon masallaci ne ai yan masallacin ba su gama gane junansu ba ba zai a gane wani wane ne ba ko wane ne ba ba ko ba masallacin da haka da haka har annabi ya zo ran da annabi zai zo ya bude masallacin sai su shigo da makamai sai annabi ya shiga masallaci ana sallah su tada hatsari a ciki kafin an kara su gunduwa gunduwa na da kowa ma shi wannan shi da shirin da abu amir dai shirya aka ce ba matsala za a baka sojoji kuma yan sikiri manyan kwamandojin ƙwararru wani duk da suka ji operation ba za su sai zuwa ba za mu rinka shigo da su da kaɗan da kaɗan yadda ba za a gane ba ko kuma ku tattara duk inda za a riga a ashe su kamin lokacin da annabi zai zo bude bai bude wannan masallaci shi kenan suka ci gaba da tsari tsari ya yi nisa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a kan hanyarsa ta dawowa ya zo da ne wani wuri sai Allah ya turo malaika Jibril ya sanar da shi ya ce to masallacin da ɗaya gaice ka za ka bude ko da kace in ka dawo daga tamu ka za ka bude shi to makirci aka shirya makirci aka kulla aikin abu amir kuma ka san shi kaji kaji kaji sun haɗa kai ne da abu amir ya haɗa kai da sarkin rum wanda yanzu ta fito daga yaƙi daga bonarsa domin a ta'addar shi karfe take sallah a wannan masallaci sai Allah ya saka da wannan ayoyi na'am ayi da Allah rabba sallallahu alaihi wasallam shi wallazina takazu والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل na'am وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم Allah لكاذبون ya ce wallazina takazu masjidan dirara waɗannan da suke rike masallaci suka fake da masallaci alhali kuma sun shirya cutarwa ne amma sun fake da bai sun fake da masallaci wa kufra kafirci suka shirya amma sun fake da bai da masallaci wa tafriqan bainal mu'minin shiri da suka yi ne da za su raba kan masu imani idan suka raba kan masu imani da za su ke sallah kuma yanzu sun waro sun kawo su nan a hankali a hankali su rika cusa musu mummunar tarbiyya shi da tafriqan bainal mu'min wa insanan sannan an shirya masallaci da ya zama mafaka ya zama wata madakata ya zama wata santa liman harama Allah wa rasulahu min qablu ga wannan katon munafikin da ya yaki Allah da manzo tun tsawon lokaci yake fada da Allah yake fada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne abu azir arrani kai dole ka yi ta ƙur'ani magana Allah ne sai Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma za ka kira su ka tambaye su me yasa suka gina masallaci Allah ya ce wala yahlifunna billahi wallahi da za su rantse maka da girman Allah su ce maka ina aranna inda da husna ba abin da muka rufe wajen gina wannan masallaci sai abu mai kyau kuma haka ya faru Allah ya saukar annabi da wannan ayar kamin ya kira su ya tambaye su yana kuma kiran shi to ku ga labarin da na samu ga labarin da na samu dan me kuka shirya wannan aika aika sai suka ce wallahi ya rasulullah in aradna illa al-husna nahlifu billah billah ya rasulullah in aradna illa al-husna in aradna illa al-khair kalmar da qur'ani yace ita za su faɗa da aka kira su ita suka faɗa Allah ya ce ya rasulullah kana da tsawon ta dawa kare ka wallahu Allah da kansa ya shahadu yana shaidawa inna hum lalle su la kazibu da wallahi baka da kana insha Allah magana ta yi girma Allah da kansa ya zo ba da shaida sai Allah ya ce da gaba da rama لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين Allah ce la ta kun fihi abada har abada kar ka tsaya a cikin wannan masallacin da zaka yi sallah ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani dan bid'a mu ba shi haushi yace duk masallatai yin zara masjidin tabar masjidin zara masallacin da ke neman kashe annabi masallatan inzala masallatan da ke raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masallatan da ke yaki da masu yaki da annabi masallatan da ke dauke ba dani da yan kada kato masu dauke ba dani da sunnar manzon Allah da zai share ta Masa- masallatan da suka hada da kada kato da kai iska wanda ya shi da gwamnati saboda ya samu shi kowa kan yan bid'a ba su yi karatu ba na yi magana shi ya fi ba da ku nake ba da ku nake ba kai in zana ne zama ku maganin su sai wani bukari karya ne sai wani musulun karya ne turmuzi karya ne duk hadisan nan karya ne a'a an da rika shi ana faɗa da hadisan da ke cikin zuwan buhari hadisan masu zanen sanar sannan yan zana ake kai mu shafe gawa ina zo magana wani abin ko kauce gaba mu ne muhammada ma wasu da yawon za Allah ta sana ya dan kana kaka ya dauko shi da duk haka ta da zai rusa ta ce abin shafe ne ba da yan izala ake yi mu kan ba ba ciki sauna kina bani shasha wai shi ya yi da wannan zai tuna mun da wata tsohuwa akwai ɗan ana ce masa ɗan ladi ta gaishe ya sa ya jallabi ya haka to kuma wannan da ya sa ya ɗan masa kaɗan wannan ya yi kamar ya ɗan rage to kuma ta san yin zara suna sa daga gyawon sai haka dai zai tashi ta ce ɗan ladi ba zai zara ta ƙarshen zamani ce ka shiga ba ɗan ladi sai sai kalle ta sai ce idan na iya ta ce eh cikin inzara ya ce eh zai iya ce ce kwata da hankali ki ni sallan ma gaba ɗaya bai yi tsohuwa ta ce alhamdulillah ta ga an zauna lafiya
Nan su aka zauna lafiya.
to ba haka ba a zo a wuce ta fari ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk a wuce su dan ɗariƙa ko ka ce bai shafe ka ba da shi da ‘yan izala da suke yi kan ku fara tarko ‘yan izala kan ku sa baki wai ina muhammadawa masa yana da suke sallallahu alaihi wasallam idan ku ce hadisai da ke cikin bukari sama da hadisi dubu biyu da ɗari shida ba mukarrar in fara da mukarrar wajen hadisai dubu bakwai duka wannan duniya zai ce duka maganganun nan da sahabban nan da duk abin da duk ƙarya ne ta ƙarya ce sai hudu suna yanzu ce duk ƙarya ne ta ƙarya ce banda ƙur'ani babu wani littafi shi ya zama jirgin ƙur'ani kawai ya kawo miƙa wa mutane bai ce komai ba ya zuwa har ya mutu to ga dara ma bai ce komai ba a neman duniya shiru amma ya yi sallah komai ba ba ku an samu ba sallah ya yi komai ba sallah yake sallah ke da ƙara kafin sana wuri su a yi cike na sallah ya sallah sahabbansa sahabai yake sallu kamar a yi tumu ne usalli ku yi sallah yadda kuka yana yin sallah sahabai suka kai koya daga wajen wa
na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suwa suka ga sahabai na yi suwa suka ga tabi'ai na yi tabi'u tabi'i
daga nan manuma suka rubuta eh ga yadda aka yi ke yin sallah kamar da sahabai suka gani ga sahabi wani shi ya yi sallah da aka ne daga yadda aka yi yana nan ga wani shi kuma a wajen wannan sahabin ya ji ga wani shi kuma ya ji a wajen wannan ne ya gani da shi aka yi ga wani har ya so kansa malamai ko suka rubuta da suka zama ya lalle wannan sahabi ne ya yi sallah da asali na wannan eh, ya zauna tare da wannan ɗin ɗalibinsa ne ko ba baban shi ne ko mai gidan shi ne ya gani ko mutumin kirki ne ba da zai wa annabin ƙarya yadda suka ruwaito mana qur'ani haka haka suka ruwaito dukkan ayyukan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi ake cewa sunna qauliya ba wai abin da annabi ya faɗa kar yake cewa sunna ko ake cewa hadisi ba shi ne haka duk aka bazara ba sai ake cewa sunna ba. wai ai ita sallah zamanin annabi ya yi ta duk duniya ta gani waɗannan suka taso suka ga yadda aka yi wannan ta ce ake cewa baya yadda aka samu a cikin Qur'ani ma aka samu shi ya zai na tare da wani ramma ya karanta aya bata ba wata ruwaya ko wata qira'a da ake karanta wata riwaya da cewa karatun Qur'ani ta ruwayoyi ne da qira'o'i ne sai a kace ne bai yadda da ruwayoyi ba sai wanda Qur'ani ya fara karanta muku ruwayoyi a Qur'ani Qur'ani ma zai zama babu mai babu Qur'ani to a nan ya yi kan ma da kirawoyi ne da ruwayoyi ne abin da zai ba karshe kuma suwa su zarwaito warshu da su hafsu akwai sahabi a cikin su babu akwai wanda ya ga annabi ko ka akwai wanda ya ji wanda ya ga annabi babu
amma annabi ya karanta da Qur'ani wa wani wani ne ya zo ya koya wa wani wani ne ya zo ya koya wa wani har aka iso kan wannan wanda ya ruwaya shi ya sa ya karantar sai ce maka ruwayar sa daga wani zuwa ga wani zuwa ga wani zuwa ga wani shi ya sa zai kaje masallaci Annabi Muhammad sallallahu alaihi sassa madan ba da majalisai da yawa za ka karatu wajen adaran ma adaran ma ya baka takarda na silsilar malumar da ya ɗauko karatu daga wajensu wani ne karantar da shi wani shi kuma wani ne karantar da shi tiriyar tiriyar tiriyar har sai ya danganta maka da sahabin da ya je ruwayar wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam to ya masa kasar da ke kare sunar annabi su ne masu jira masananin da aka ce buhari kare ya suka shiru to eh to da yan izala yake rigima shi yasa ba mu shiga ba a kai ma baka yarda da buhari ba a na yarda da sayyid buhari o kai ba ni da hadisin da biyu ne da su musun da biyu ne da su kai da bazano annabi ne bazano annabi kai da sunan annabi ne yana da sunan annabi amma an zo za a rushe su ba da kai ake mana ba kai ya shugaban ka kai dan mene ne kai to wai masallacin mu shine masjidul zira Allah ka gafarta mana to amma dai zuwa lafiya ta fili kuma ku gona abu daraja tana cikin taimakon sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam duk malaman da aka zo ana rushe surorin annabi a cikin malaman gida suka yi shiru wa kuka ji motsinsa yanzu wa kuka ji motsinsa wallahi kamar Allah ya kwashe su ya zuba a teku saboda kun san abin da wannan yake faɗa ƙarya yake yi ba daidai ba ne amma idan suka yi magana sun ce yan izala mana to yanzu so su wani da za su garga mutane ana kokarin shahadisai ka ce babu ruwan sa bai shafe gama to baka zuwa ce wani gaja aya ka bi gaja wa hadisi ya ce buhari ya rubuto a gaban ka sai ka tashi ma kuma wallahi na gane ka gado ta rushe wallahi Allah ya rusa ka ga yanzu Allah ya ƙarya kai ake yi da sharri har da wani bai tarfa aka dauko wai wata waya ake ana yawo da ita wani kilin nauyi waya da aka waya ake tsakanin ni da wani dan kara kato wani dan kara kato muna waya shi dan kara kata wai muna waya yana wata tambaya yana ba da amsa amma hanyar da mutum da ce da aka sa sabirin gobe ba sai da ce da aka sa malar da aka sa dan uwa da aka sa da aka sa malar da aka sa kuma da yin da zai yi wa ba wani yin shi da wayan yawon waya da sabirin gobe har yasa mutane su ci ba wata ce ne shi wa har sai da sai kuma ga ga mun gari mun mun sabirin gobe daga nan shi wai da tarin ki ta kare mushi yanzu komi za su faɗa ba sai sun shafi gona su bana yato so jama'a su saurara ko abin ya shafe ko bai shafe ba ko a kai na ne ko ba sai a samu wani ko turan sai a banna to san jama'a da sun ji mutum za a ta ce to gama da farmishi ne yake faɗa ka ji daga da kafin saha fasaha da sata fasaha eh nan ba da ta wai shi da ya ɗauka wannan kwamar da ya duka da su da ya zaka mai ɗari wai ƙyarin shi za a yi yanzu an dawa na ɗaure a kuma ke nan yanzu tambayoyi ma akwai tsohon alƙawari da samun alƙawari a kan yana shi ruwa ya kare da jira da zama wakawa ba su kome ba ba ma ba na ba ina nan ne muku da ubangiji duk daga sama ba ku fa wallahi ba mun fara cewa ku bi wata ba dan kara kafin sai kowa gane kai kakan banza ne kuma kun gurmin jahili ne kan gilan kuma sai dai a maida masu ita kuma wallahi ba kai ba duk malaman ka na ofan ka tattaro su zo mu kara da shi duk malaman ka na ofan ne wayanda ake turawa ba tura musu zai ba ce su taso su ɗan shiri ka su zo ruwa ma da rashin kuriya ta ɗan ƙarƙa ta rubuta san ido yake ruwa da basu wannan kuma mun jahili wai shi da haike magana da manyan malaman da duniya ta sallama karatunsu irin su dr sarari jin lemu wai nan da ke kalubalanta irin su dr ibrahim jami jami'u wa'anda sun kansu ba san adadin jama'a da suka wallafa ba adadin jama'a da suka rubuta suka zuba san adadin shi ba sai an janata wa'abon ƙungurmin jahili wani shugaban da wasu magana da bai karatu ba. Ɗan ƙarar ƙasu, ko jahili dan izala bai sai rauka ba ko nuna maka ɗan izala da ya masallacin izala yake tare da ɗan izala ko bai yi karatu ba ko gugulu jahili ne amma yana jin wa'azin izala ko kawo mana kwana ɗaya da kana kafin kai ya ɗauka babu shi yan ɗarika ma sun ce to ayan kada kato mu yake wani ka ko sai ka yi zana da kada ya kore ta yau yan ɗariko da kansu sun fata to wannan da wasu ragani ba an rubuta wa jama'a alhamdulillah yan agajin izala guda a bashe yau sun tuba sun bai izala sun dawo kara kasu wai yan agajin izala guda a bashe to wani aka fi zama hamsin daidai ba zama hamsin da biyu ko hamsin da uku ba ko arba'in da bakwai ko arba'in da shida sun zama hamsin cikin ba da ba kare hamsin cikin ya ce
wasu na ina daga ina a wani kawai sauran ba tukun daga na sata za ka fara ya ce suka zama hamsin cikin ta ina a tsaka gamar sawara ta ina suka zama hamsin cikin ta za wani gari suke a matakin national suke ko matakin state ko matakin division ko matakin national su wane ne babu su ta riga ta mutu kala kato sai dai jana'iza wallahi sai ta mutu sai mun rika binta gawa ba mun rika mata laushi da nasu babu bari in za ta bana in za ka take sabuwar dabara ba ka take sabuwar dabara mauce ko gwata tukunna a samu wata gama kalluwa ba kuɗa ku jira muka kai bayan sallah wannan mun kasa ne muke tare mu zo mu gaya muku kuma menene alaƙa su da yin tafi ne
ta abu ɗaya ne an gama su kawai da darasi ne shi wani gama kan shi yanzu abin da muke bukata ku fahimci abin a ilimance tukuna ku bar za ne a ilimance muke so ku fahimci abin tukuna yadda kowa sun ku gani wa ɗan ƙara ƙato sai da ramar gyara ta fari da hujja. Allah ban daure shi da kyau kamata ka shanya. An gara karatu? Wa haka wata mata ita ma wai to ga wata mata ta rubuto tambaya. Ta ce da min yana da ta da kira suna da kira suna ba sai ka kira ba. Ba sai a fara kungiyar ta ba ci gaba da kansa. Akwai yadda ya akwai duniya ga sana ko wata mata ce wai da sai ta tana gara kasu abu tana ina da rabin ta ta ta fahimta kai ga ta mata yi zaran da ba ka da hankali wallahi suka shirya ka zo za mu samu mace ta sa da kaji da hijabi wallahi ta bumbu shakarka da hujja Allah wata yamma zaune ba zaune za a sami Allah ba ma sai mun zamo wata mai abu da mu ko wata yarinya ya karama haka an gane da ake ce masu zura Allah ce la ta mafi abada abada sai Allah ce la masjidul usita ala taqwa masallacin da aka asasa shi akan tsoron Allah min awwal yawmin tura na farko a haƙo an ta ƙoba fi shi ya fi cancanta ka tsaya a cikin shi kai sallah wanne ne masallacin da usita ala taqwa min awwal yawmin malamai shi magana guda biyu malamai shi magana wasu malamai suka ce shi ne masjidul quba wasu malamai suka ce a shi ne almasjidul nabawi wannan masallacin da annabi Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam ranar manzo Allah ya fara shigowa Quba sai aka asasa masallacin Quba ranar ya shigo Madina Quba sai aka asasa masallacin ne Madina Madina idan a wani yawon da zuwa Quba ne ya zama masjidin Quba idan a wani yawon da shigowa Madina ne ya zama ne ya zama masjidin Nabawi akwai kuma hadisai da dama da suka goyi bayan masjidin Nabawi sahabbai guda biyu sun yi jayayya suka je suka saba zana sallallahu alaihi wasallam wanda ne kan mazina wasu da ala takawa yace masjidi haza wa fi haza kairu kasir yace wannan masallaci da wani madina amma shi ba wancan na kuma akwai alheri mai yawa tare da shi ina ka zafi ci wannan wasu malamai kuma yin sun baka suna da dama su kuma da aka yi siyakin zancen yadda ya zo suka ce masjidu uba ina fata fahimci wannan Allah ya gafarta mana Amin.
tana yi wa sun istihari kamin su ci karo da wancan nasu Na'am.
sai Allah ya ce fihi a cikin shi rijal akwai mazaje yuhibbuna an yatadahu waɗanda suke son su ɗaukaka waɗanda suke so ne Barkaka.
su ɗaukaka wallahi Allah kuma yuhibbul muttaqin yana son masu ɗaukaka wannan yana daga cikin hujjar su baha suka ce ƙarshen su yakin ayar ya ce a masallacin akwai mazaje da suke so shi ne su ɗaukaka Allah kuma yana son masu ɗaukaka bayan an saukar da wannan ayar suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye mutanen ko ba wani ne sarki ku yayi qur'ani har yi muku wannan yabo yace fihi rijalun yuhibbuna an yatahar Hmm.
wannan ku yuhibbun mutahhirin suka ce ya rasulullah mun kasance ba mu yin wasa da albala sannan muna yin wankan janaba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce banda wannan ko me kuke yi suka ce ya rasulullah duk sanda muka yi fitsari ko muka yi bayan gida to mu goge da dutse kadai bai wadatar da mu sai mun samu ruwa mu wanke a wata ruwayar sai mun samu ruwa mu wanke a wata ruwayar mun kasance muka biyar da ruwa akan dutse ko da mun istijmari Hmm.
to ko muka biyo da ruwa mu wanke mu sake yin istijmari Na'am.
ina fata fahimci wannan sai manzo Allah ya ce to fa zaka kuwa wannan tsarkin da kuke yi na fitsari da bayan gida kuke wankewa da ruwa to shi ne sai za ka ga mutum da shi baya wankewa da ruwa sai dai goge da me sai dai goge da tushu in ya gama gogewa da tushu kuma ga kwamin sa can ruwa da ya cika kuma ya tushe sai ya tashi da sauran dan gutun gashin sa a ta kaji sai kuma tsumbu da ce daga nan duk abin sai ya narke kuma sai a narke a yi wanka gaba daya
Mashallah.
to amma sun suna sa ruwa suna ne suna wanki wannan ne yasa malamai suka rubu malamai da suka ha sai suka ce da istijari da istijmari wa yakfi ala iktisaru ala ahadihima ولكن الماء أفضل لأنه يزيل عين النجاسة وأثرها والأفضل الجمع بينهما Na'am.
sai suka ce in ka taƙaita ta ɗaya ya wadatar ka goge da dutse ko ka wanke da ruwa ruwan da ka yayi walakin da jama'a sai dai ka wanke da ruwa asbaci ne li'anna saboda shi ruwa yuzilu ainin najasa yuzilu ainin najasa wa asaraha yakan gusar da ita najasar gaba ɗayan ta kuma yakan gusar da gurbinta amma dutse zai gusar da najasar zai iya gusar da gurbinta ba zai gusar da gurbinta ba sai suka ce wal afdalu amma abin da ya fi gaba ɗaya aljamu bai da kuma shi ne hada shirkin nan Na'am.
wasu ba da suka ce a sai dai ka yi su jima'i ko kuma ka yi ne ko ka yi su jari suka ce me yasa suka ce saboda hadisin da ya ambace su jari a hadisin kuma ya ci inganci fiye da hadisin da ya ce suna hada dutse da ruwa wannan tsara wa juna ilimi ne a bangaren manyan malamai Allah ya saka musu da alkhairi baki da Amin.
shine wallahu yuhibbul Barkaka.
muttaqin dan kara gasa da za ka ba lokaci ya yi zuwa? Tambaya ta? Tambaya ta bakwai. Wato, abin da sa shi mun ƙara kato ta mutu. Sai da zuwa sauraron tambaya ta bakwai, da na gane ta mutu ba ɗaya. Ta zama ta tsuniya. Akwai maganar da na faɗa. ‘Yan ƙara kato kullum hujjar su canjawa ɗin. In za da wannan group hujjar su daban. in za da wannan group kuje su daban in za da wannan saboda ba a yadda annabi ya fasara ba kowa shi ke fasarawa da kanshi
Sallar.
an gane bai jawo musu Sallar ma daban-daban.
sallar su ko ina ka je ka sami sallar su iri daban-daban ce. saboda da ta ake yi kowa shi ne annabin kansa tunda ba a yadda rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani kuma za ka ɗauki ce suna canjawa daga lokaci in aka kawo wanda muka sani mata ƙura sai a kawo na da hujjar da ake bamu na rasa wayin sallah wanda wallahi na yi mu'amala da ɗan ƙalan kato mun tattauna da wannan kala kato shekaru da dama shi ta wuce a waya kake magana da shi na tambaye shi menene hujjar ku ta yin asuba raka'a biyu wannan raka'a wannan raka'a sai ce akwai a qur'ani nace menene ayar sai ce Allah ya ce alhamdulillahi fatir samawati الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع to ga ga haka ja'ilul mala'ikata rusulan Allah shi ne wanda ya sanya mala'iku suka zama ‘yan aika. Mala'iku suka zama ‘yan Takure ne.
aika. Mala'iku da Allah yake aiki su suna kawo manzanni saƙo. Sai Allah ya ce wuli aji da hajjar suna da kakakai. Suna da nashi. Masana akwai mala'ika mai zubi ke biyu. Ya ce da sallah su ba shi.
Suka ta cin abin yau. Sun kyauta ba.
Wasu na akwai da zubi ke uku. Shi kuma sallah ne. Sallah magariba. Warba Mun san ta ta ko cikin.
kuna mai jiman hankali wani ba akwai mala'ika da suke wani hudu ya ce to azhar da lasar da ishaki duk da wanda sai ce huce ya kara kaka alhamdulillah ya faɗi da samawa ce ta da muka an cewa kowa gane ƙarya suke yi aya tana ba da labarin mala'iku ne da fikafikansu to sai ga wata ta sake zuwa ita ma muka yi rugurugu da ita cewa ai ayoyin da suka ambace suka yi umarci ai kalla guda goma sha bakwai ne. kuma ƙarya yake ba guda goma sha bakwai ba. ita da muka shafa kare mata kuka to idan ayoyin guda goma sha bakwai ne an kuma kuma ya kalla sai shi to kuma kuma yin sallah dai za a zahar ka tara da la'asar da magariba da isha za a ga guda goma sha bakwai. Zan suna guda goma sha bakwai, ayoyi da suka zo a kan sada gudu da yamma gane raka a goma sha bakwai. Me ya na kan ayoyi da suka wuri da sallah da rakawoyin sallah ɗan samari? Wanda ta to ayoyi da suke magana kan azumi ba. Kenan sauran za mu yi ayoyin da suke magana akan zakka ba kenan da za su da zakka a ranar da ayoyin za mu gane shagon zai aikin haji ayoyin da suke magana akan aikin haji ga su na rubutu kenan sai mutum ya arzin su mutum duk shekara sai aikin haji da kuma mai tsayawa ayoyin kaddara ma su nuna rakawai guda goma sha bakwai ne to waye raba yau kenan a sa biyu da asuba a sa uku da magariba a sa waye wadana kafa dangane ta duka da sun ce ‘yan kare kato da ba za a yi aiki hadisi ba sai kada da kare kato yake shi da hujjar da zai kan kawo maka shi ne Allah ya ce fa bi ayyi hadisi
فبأي حديث بعد الله وآياته a يؤمنون wani wurin ya sai ka ce fa bi ayyi hadisi فبأي حديث بعده يؤمنون microphone da aka ba ta mara ji yana tashi yana gudu shi yana cika min masallaci Ai bai ba. Allah ina ga kuma ba ka kwana shi ba nan kare kato ne ba sani
ya sai shi ne za su ji wata kika duk da Allah wanda ke sarki ya ga Allah ana jin karatu ففي أي حديث الجو الحديث ليه بعد مبايع القرآن يجوز رضا إيمان ففي أي حديث الجو الحديث ليه بعد الله مبايع الله وآياته
Yu'minun.
da ayoyin sa yujuru rضا su imani na ce dan hujjar in kana kafin na ce kuma ta makarawa da dan kana kafin ya ja wannan ayar na ce suna kace ba bi ayi hadisi hadisi yake nufi ya ce yi hadisi yake nufi na ce kira zai da ga hadisi a qur'ani ya zama hadisi yake nufi kenan ya ce eh na ce to ga wata aya Allah ya ce fazarni wa man yukazzibu bi hadha hadith فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون na ce to nan Allah ya ce fazarni ka farni wa man yukazzibu bi hadha hadith da wanda ya kare ta wannan hadisi sanan da rizqo da sanan da wasu kici ziraji wasu daure tarara sannan mu kama su cikin haƙƙi la ya'lamu ta yadda ba sani ba to me yake nufi ya ce a wannan ba hadisi ake nufi ba ba hadisi ake nufi ba. na ce na fi ka sanin ba hadisi ake nufi ba ƙur'ani ake nufi amma wancan ɗin ma ba hadisin ake nufi ba na ce ya zama karawa mu da yan dariya suka ce na fi gara ƙur'ani amma su a su muka ce ku bi a hanyar kar ku zo ya kira ba suka ce ai mu ga muna Qur'ani a sun tuntuni Allah ya ce wa aka wuta kamu ana tariƙati وأنه wa استقر aka wuta kamu وأن
wa aka wuta kamu لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ka ta ta ta ta yi rana in an buge shi da hujja rasa yadda zai to sai duba da akwai da adaba mai canza wata ne ka duk sai da hujjoji za a kawo da mutane da abin da ake ta tsara ya ce inna lillahi yau mutanen da wata ne sama ba an zubo shi kasa kai ta ta hujje kan ne da ya gama shi ta wuce gaba bai ce komai kuma akan duk challenge da za a kawo mashi ba
نعم dan za a kawo duk yau ba haka ba yau shi ana rigima da kai ta ce duk abin da aka gani a kwan- a- a a table of conscience na hadisi dole shi kadai za a gani a hadisin ba ka yi da hadisai ba shi za mu kawo maka su ba amma yanzu nake cewa a bukari ta hada da hadisai mukarrai za ka samu hadisin sama da dubu bakwai amma yanzu kira hadisan da aka maimaita su an maimaita su a wannan babi babi a wannan kitab an maimaita su a wannan babi an maimaita su a nan an maimaita su in ka ce su ka ɗauko tsawon harshen su kadai abin da za ka samu ba zai wuce hadisi dubu biyu da ɗari shida ko ɗan wani abu haka nan sauran duk takalili ne saboda hadisin guda ɗaya zai iya shiga wannan fadi zai iya shiga nan zai iya shiga nan saboda hadisin ba abu kwana ɗaya da bai magana kansa ba ya yi magana akan abubuwa da dama in an zo wannan fadin sai a sa hadisin saboda abin da ya dace da fadi in an zo can sai a sa hadisin saboda abin da ya dace ba za ka ɗauko sauran wanzaro hadisan ka ce duka wannan fadin su yawa to ba da hadisin ba sai bai magana da kai akan hadisi kuka ce Qur'anin da kai da shi kowane Qur'ani akwai kai gurin kwanta surar da faɗi me ne za mu samu a cikin Qur'ani an ce suratul Baqara me ya kamata mu gani a ciki magana saniya kuka ce ganin ayoyin da suke magana kan saniya cikin ayoyin da biyu da tamanin da wani abu duk da wasu ayoyin da ake da suke magana kan saniya ba sauran ayoyi su yi magana akan tauhidi su yi magana akan musulunci su yi magana akan imani su yi magana tashin alkiyama su yi magana akan aljanna su yi magana akan kafirai su yi magana akan munafikai an yi magana akan yahudawa an yi magana akan aure an yi magana akan saki an yi magana akan idda an yi magana an yi magana an yi magana an yi magana wannan ya gaba da cewa komai a kashe wace kuma to ayi tun shiga sura aka yi fasa suratul arab mace ya shiga ana rama ya ce badaniya me ya kada ana rama ya ce badaniya ko mace ya da da da da da da fitta da ake ba ta cikin sura bai ce kai ya ce ba dai ya kan bai da kace ba dai ce mun je nan gaba yanzu kun tabbatar da badaniya ba ba in ba haka ba kuma Allah ka gafarta wa. Sai ka ce Allah ya ce wani lawi sun kamo ala ɗarikar da mutane sun sai wa kan ɗarika. Da alƙaira mu ma ala garaka da mun shayar da su ba mai yawa shi to ga mu mu ɗarika ga mata. A nuna mana yadda ka ce wa Allah wasu kamo ala da kitanati. Kuka ce amma ba ala kitanati. Wannan ko gaskiya ka faɗa. To amma cewa kai wa annabin sa kamo ana dariƙa ba wa annabin sa kamo ana tsarayi ce ba da su sun fiye dariƙa guda ne ba dariƙu ba dariƙa ke nan in ma wannan ai za ka hujja da sai a ce a cikin dariƙu wannan akwai guda ɗaya da ita an ganta a ƙur'ani shauran ba zan su ba tunda dariƙa ɗaya ne to faɗa mun tijjaniya ce ko gadiriya ce ko hamdikiya ce ko na kashifandiya ce ko ko ko a faɗa mana ce ce eh oho ko dai ba bayyana ba dai ai da rika ne ta fito ita rake ba ta fito ba baka ce bayyana yanzu da ga da rika ta Qur'ani na rika ne ya ce kwarai ce na ce tafiya ga yadda Allah ce da rika hanyar zuwa can a gabas
إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا da rika mata
إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا
to ce Allahu akbar to ce Allahu akbar illa da rika جهنم wanda ka ba bukata yana mata za da rika gaji haka shi an kuma ba da rika mu bace rashin ni ma wallahi na san ba da rika ku bace na kawo maka da ta bata maka da wancan ma ba ba da rika ku bace kamar da kuke mai mafi aiki hadisi ba da mu yau mai nuna fa bi ayi hadisi ba da lahi bi ayatin يؤمنون حديث لما حديث يحكي العجيب an gane wannan? To zai zai samu wannan magana sai ce to ayi bari ma mu gane masa duk inda aka ga sanar alhadisi da aka gana to Qur'ani take da bi shi ke da sai fara me alaƙar wannan tagara da magana da take a cikin wannan zero nau'a ya wannan ko shiga jin nemo ba zai zama ya rubuta jaraba ba. Tabbaya da nawa. To tabbaya da tabbas. Ko ta bakwai ce wannan? Ta bakwai ce zaɓi. Ko tambaya ta bakwai. Tambaya ta? Tabbas. A ta bakwai zaɓi. Wannan wacce na karanta yanzu ta jiya ta nawa muka ta jiya. Na, mun yi ta bakwai. ta takwas yanzu a shi to ga ta bayar da takwas ita da muka tango zona mai wanda ya ɓace ansa akwai tambayar na ce Allah ya ce wa yas'alu laka 'anil mahidi bari mu ci bari mu tsaka da kafin ويسألونك عن المحيض قل هو أذى yau فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ya isa na ce ƙur'ani ya ce suna tambayar ka dangane da jinin haila ko inda haila take fitowa bisa zamanin mata ko muka ce musu huwa azan jinin haila kasarta fatar jinin nisa ku ƙaura cewa mata fil mahidi yayin da sun jinin haila wala ta kara mugun na kada ku kasance su hatta ya ɗakuruna har sai sun samu sarki mace to har Allah ya ce a ƙaurace wa mata kada a kusance su in suna gidan haila idan za ka yi aiki da wannan ayar kamar da Qur'ani ya faɗa in matan kana gidan haila ba ka san wannan da dole da ita ba da an ce kun ƙaurace musulmi ba za ku kwanta da ake ce ba ba za ku zauna gida ɗaya ba sai da goma wata uku ko kai ka tashi da goma an gane wannan idan da ƙwarin da ake kunci to me yasa ɗan kada ƙato kake kwana gano ɗaya da matanka ɗaki ɗaya gano ɗaya kuma tana kai kuma ka ce kai ƙur'ani yudde kai ɗan ƙur'ani sallari sai ce to ai wannan rashin sanin Qur'ani da aka ce wala ta karanta hukka ai kusancin da ake cewa kan kusance su shi da sai Allah madaukin sarki ya ce wala ta karanta ma da suke
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده yace Allah ya ce kada ku kusanci dukiyar maraya har sai lokacin da maraya ya girma ya balaga sai dai ta hanyar da ta dace to da aka ce kada ku kusanci dukiyar maraya abin da ake nufi dukiyar maraya na dauke ta kai ta wata abuwa sai tana wata abuwa kan ku zauna aiki da dukiyar maraya ko gida daya ko ana nufin kada kai mu'amala da dukiyar maraya aka ce kana nufin kada kai mu'amala da ita ne kar ka cinye dukiyar to ai wannan ma abin da ake nufi shi da kada kai mu'amala da ita na aure wannan kauracewar ita ce wannan kauracewar saboda haka sai ya kawo maganar cewa a fita a bar gida in ba ta da Qur'ani ba rashin sanin Qur'ani ba ga aya ta ta tabbata mana dukiyar mara na ce ka kaurace mata kuma ana ce ka sake a ce kuma ka fara a an gara karatu an gara karatu a kashe Allah ba akbar ya musu rufaya ya musu rufaya
Ana raba ya kawo ta.
ainihin na son canza abin da mazani wani raba ya shi kansa ya gudu fa yanzu ina jira jirgin na za a bundo shi yasa na faɗa muku cewa idan ka kai karatu mai zurfi ba kace zaka tura dan karkatu yanzu zai sa maka shubha kwarai da gaske yanzu zai sa maka lai yanzu da baka karatu ba sai ka ji wannan ansa ta nan zaka kauce ba da ansa ko ba da ansa ba to wallahi kuma kun mun jahili bai jiyo ya sa ba bari mu kalli a kan ilmanci Qur'ani yake fa'atan da nisa ku kaura cewa mata yayin da suke ne gidan haila sannan ya ce wala ta karɓa wata kada kusance su sai da ce ne fa'atan zirin ita kalmar fa'atan zirin nisa ita ce muke magana a kan ta ba wala ta karɓa buhun nan sai da ce kuma ya kan fa'atan zirin nisa ba sai kuma kan wala ta karɓa buhun nan a kan fa'atan zirin nisa ita aka fara faɗa ko saboda ga wata ta karabu kuna ko zurfukan da zai yi amma ita fatan da duba za ta zurfukar ba saboda ka sai tsallake ta a wajen kwamfin da ya zo fatan da za ku kawarce musu na ta karabu da kan kusance su to ai da aka ce kan kusance sai ta magana kan kusance su kan kusance su za a ta ce kana kusance dukiyar malaya amma ita fatan da duba sa sai mahimmi ya yi shi ya ce kullai a kan ai mu ba muna magana kan wala ta karabu hunna ba ita ƙarin da ya ce a kai muna maka magana kan kalmar fa'ata zubin nisa ita kalmar fa'ata zubin mai take dade ana rama annabi ibrahim da suke gwagwarmaya tare da mahaifinsa mahaifin ya masa barazana ƙarshe mahaifin tsada a ragin anta قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما تجلبه فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا
تجلبه ما قلت لك annabi ibrahim bayan ya gama yi wa babansa wa'azi ba sai a maka rigimar babansa ne da haife shi ko wannan ba ko ko bakwansa ne ba ko ba wanne ne ma ita ce a gandar ba wanda za ka fi zai na mata mutane lokaci kan wani abu da ƙara sai ce masa a rayuwar an ta an ali hadi yanzu annabi ibrahim an nuna na wuku a kan da muke kyama la in lam tantahi dan baka daina ba la an kuma ta kazance kai yace wahatar ni madaya kai suka bar na gidana ka kaura ce ban tsawon lokaci ko ganin ka ban so kare shi ne ba nan wahatar ni madaya na
ka bar gilas kai ya kara gari da
da annabi Ibrahim ya ce masa qala sai ce salamun alayk abin sha Allah ya tabbata gare ka sa'asa shiru da karatu zan ci gaba da roƙa maka gafar ubangiji na innahu kana bi hasiya ubangiji na mai sauraron kuka na daga ce fa gidanka kuma in tashi in kaura babu matsala wa tazir zan kaura shi muku zan yi hijira zan tashi in kaura wa ma
matar ma ta abudu na wa ma ta abu da abin da ke bota wa min dillahi ko bayan Allah annabi Ibrahim ci gaba yana zama da mamansa cikin ɗaki da ya yi an wura ce wa yaman gidan gaba shi ne falamma shi ne wa'ata zirin wannan wa'ata zirin kuma da ita ce aka fada wura ta ce fatan zirin da ta ƙwarai kuwa ita ce wadda wani to ke daga idan ta ga wannan ɗin ita ce annabi Ibrahim kuma da ita ce da ita ce yake zani gidan gaba to kai wannan da aka ce fatan zirin da kuma ne za ka yi matsayaci dole ka ba aikin kamar gidan gaba da shi sai Allah ya ce sadan ma aka zarafu yayin da annabi Ibrahim ya kaura ya yi hijira ya fasu wa ma wa ma ya abudu na min ya abudu na min duna da abinda suke bauta kuma bayan Allah Allah ya ce saboda wannan jarumta da ya haƙura da iyayensa da yawa da zai je zaɓi Allah wa habna lahu ishaqa wa yaquba dan yanzu da ɗan uwan da yake ɗebe masa kewa iyayen da gidan da yake zaune da dangi su ke ɗebe masa kewa yanzu ya hijira ya basu ya haƙura da su gaba ɗaya ya ƙi zali ya basu don Allah sai Allah ya ce to bari a bashi ɗa sai aka bashi ishaqa da yaqub aka bashi annabi ishaq kuma annabi ishaq din kuma ya haifa masa jika aka bashi wa annabi yaqub domin ya samu wanda za su rika ɗebe mashi kewa a inda yake tunda ya yi itizali ya bar family din na
ke da wannan ayar da ba mai take nuna ake cewa itizali shi ne kan aurace ka je kuma ita ce Allah ce fatar da rin nisa fil mahim na
ana rama asalamu alaikum shirka Allah sabar kadi bari mu ga burbuce kan mutum حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا ya gangare إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ya gangare فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ya gangare ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ya gangare نحن نقص عليك نبأهم بالحق to ya magana take إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة Qur'ani shi kuma ya لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا to ka zo gangare وإن اعتذرتموهم وما تقولون من دون الله su zauna ce ba ce ba ba za ku zauna ba ce ba
ayar farkon ta ne ma ya rike yawa wai zai da وإن اعتذرتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا
wa in zai ta zanci buhu ƙwarai kuwa
idan kuka kaurace musu wa ma ya abuduna min dunin min dun da ba su yi wata kuma bayan Allah bayan kun kaurace cikin gidan za su zauna tare da su ɗaki ne za ku kwana matsayaci har kan gano ɗaya har kana ɗan
kana dan yulidul kafa
idan kuka injira ne me za ku yi fa'u ila al-kabi dole a tsira a kaura a tattaro a bar gida kai ma ina a koma su ka ji ma ne kai ita zari jahili maka ta ita zari a Qur'ani wata da magana tafsirin Qur'ani da Qur'ani da ka gane a Qur'ani yanzu wayannan ayoyin sun fassara mana fa'atan da ta kuma su fassara mana ba to dan tsara kafin cewa shi wanda ta wanda ta gara mu da yatimi to kamar da ka ce fata da noma da yatimi na da mana dan ko dan tsara kato ya ne wani da ko ga mu na biki a sake mai tsaya وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا
yani to bari tambaye ku na ƙara kafe tsakanin ku da Allah ko kuma ta zalunci ya ci jaraba ya fadi ya fadi ya samu shi
jiran ma ba zai mai ke da kutuwa to kai kaji da tsara kafe ma ta samu siro bai ke da kutuwa ana kan hada da teku subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha